أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون السلام عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات kamar kullum muna gode wa Allah cikin dukkan nemomin da zahiri da badini kuma muna fata tsiran Allah da amincin Allah da maimaitu da dawwama ga taskan asiran zati annabin tsira annabin rahama shine sayyidina Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yau muna 26 ga watan Ramadan hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1440 da 40 daidai wanda ya zo daidai da mun shiga taron wata? mun shiga talatin da ɗaya ga watan biyar watan mayu miladiyar haihuwar nabi isa alaihi salam shekaru dubu biyu da goma sha tara Allah ya kaddari dawon wannan makaranta namu na ashabul kafi wa rahim inda muka saba zama cikin tafsirin alkur'ani mai girma muna fatan Allah yarda da mu yarda da ayyukanmu jama'a kamar yadda aka riga aka sani mu dai saba'a shine ranar da muke daura wannan tafsiri namu gayyato maluman mu ayi addu'o'i saboda haka bana ma haka insha Allah gobe in Allah ya kai mu to kuma mun yi karatu gobe kuma sai mai yawan rai wani shekara na fatan Allah ya yarda da mu ya yarda da ayyukan mu albarkan Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka muna gayyatan jama'a gobe sai a zo a karbi addu'o'i muna cikin suratul nahli jiya mun tsaya kan aya ta hudu yau kuma zamu tashi kan wato farkon aya ta biyar kamar yadda malam ya karanto to Allah subhanahu wataala yana gaya mana irin abubuwan da ya halitta Allah nan wato khalaqa samawati wal arda bil haqq ta'ala amma yushrikun ya sake cewa khalaqal insana min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin Allah shi ne ya yi halittar sammai ya yi ƙasai, sannan shi ya yi halittar ɗan Adam, wato tun ba ka Allah ya ga dama ya samar da ɗan Adam. Da farko Allah ya samar da kai, Adamu Allah ya samar da shi ne daga zankwayen ƙasa da kuma wato nau'o'in ruwa daban-daban aka kawo aka cuɗanya Allah ya yi halittar annabi Adamu da shi. Mu kuma Allah yana halittar mu ne wato daga nuduba shine manayi to Allah yace dan adam bayan Allah ya gama maka duk wayannan gata musamman Ubay ibn Halaf da shi ayan take magana da duk sauran wanda suka dauki dabi'a irin nashi Allah yace fa iza huwa khatimun mubin sai ga dan adam ya zama kuma ya zama mai husuma mai bayyanar da husumarsa har yana cewa ma wai in an mutu ba za a tashi ba Allah da ya yi sama, ya yi ƙasa, ya yi halittu, ya yi katun baka, aka zo aka same katun kana ciki, aka haife ka, ka zo duniyan baka ma iya zama, baka iya rarrafe, har ka fara rarrafawa, ya halitta maka duk abin da ya halitta maka ka girma, wato yanzu har ka yi ƙarfi, yanzu har ka zama mutum da aka ta Ubangiji, shi ne Allah ya sake cewa wala na'ama. Allah yana gaya mana ni'imatul wato ni'imatul imdadi dama ni'imomi iri biyu ne akwai ni'imatul imdadi akwai ni'imatul ijadi akwai ni'ima wanda yake na samarwa akwai kuma ni'ima ta dadawa to daga cikin daɗin da Allah ya mana waɗan ama Allah sai ya halitta mana dabbobin ni'ima al'ibilu wal baqaru wal ganamu Allah sai ya halitta mana raƙumi ya halitta mana saniya ya halitta mana tumakai saboda haka halaka halakum duk wannan Allah ya halicce ta ne domin ku wannan dabbobi Allah ya yi ne don ya zamto ni'ima a gare mu fiha dif'un a cikinta wato Allah sai sanya muku irin abin da za ku rika tunkuda sanyi da shi ai ma tastabi'una bihi min al-aqdiyati wal ardiyati min ash'ariha wa azwajiha wato Allah a cikin wayannan dabbobin da ya halitta muku Allah sai ta wato za ku iya ɗaukan gashinta wato gashi sufi akwai wata gashi a cikin dabba da ake kira sufi yana nan mai laushi wanda akan yi sana'anta riga da shi a yi bargo da shi to Allah ya ce ya halitta muku wannan daga ciki kuke samu ku yi abin da za ku rufe jikinku a lokacin ɗari wa manafi'u sannan kuma akwai ababuwan amfani da yawa minan nasli za su haifa muku ‘ya'ya wadarri za su bugar muku da nono warru kofe sannan kuma za ku hau ku je duk inda kuke so ku je kamar raƙumi akan hauta wato a yi tafiya da ita kamar saniya akan matallabtun wato kaya a lokacin da za a yi ƙaura ko a huda hancinsu domin su rika yin noma shanun noma shi ne Allah ce fi haddifin wa manafi'u a cikin wayannan dabbobi da Allah ya halitta muku wato akwai wadda za ku samu ku yi sitira da shi wato gashin dabbobin ku yi bargo wanda za ku rika lulluba wani manafin akwai kuma abin amfani shine wato za su saba muku da nono za su kuma haifa muku yaya sannan kuma za ku hau wamin ha ta akuluna sannan daga cikin dabbobin da ya halitta muku kuma daga cike za ku ci adabar zarku lil fasila ولكم فيها جمال حين تريدون والحين
ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون
ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون ولكم فيها جمال ya tabbata a gare ku cikin waɗannan dabbobi wanda Allah ya halitta muku dabbobin ni'ima jamalun akwai ado ai zinatun akwai ado malamai suka ce wala kun fiya jamalun lokacin da wato mutum yake fita da garken shanunsa zai kai su kewo hina turihuna kenan lokacin da wato kuke dawowa turadduna ila marahili habil ashi lokacin da mutum ya fita ya kai dabbobinsa kewo idan yamma yayi yana koro dabbobin za su dawo gida Allah ce to akwai wani abin kaye a ciki mai dukiya sai ka yana annashuwa tambayi fulani ku ji labarin irin wannan da ka ga yana annashuwa saboda ya kai dabbobinsa sun je sun ci abinci sun koshi suna wani tsalle dukiya ya yi albarka da ka ga wanda yake korowa har wani takama yana tafiya yana wani takama yana wani rataye sanda yana jin daɗi ga dukiyar da Allah ya bashi shi ne walakun fi ha jamalu akwai ado a tattare da ku cikin wannan dabbobi da Allah ya baku saboda gashi sun ci sun koshi har ma suna tafiya sai ka ji wani cikin sa yana kuka ku ku ku haka zaka rika jin to Allah ya ce wahina tasrawuna haka lokacin da kuke fita da dabbobin za ku kai su wajen kiwo ai tabrujuna ha ila al-mar'a bil gadati lokacin da kuke fita da dabbobin za ku kai su kiwo da safe to shi ma a ciki akwai wani abin burgewa akwai wani abin ado abin da yasa Allah ya fara ambata lokacin dawowa saboda a lokacin wato dabbobin sun koshi a lokacin ya fi kaye fiye da in za su fita da safe suna jin yunwa shi ne Allah yake cewa duk wani mai dukiya kuma ku lura al'umman annabi duk wanda aka ce yana da dukiya na dabbobi insha Allah zuwa safiya karfe shida kuna kokarin laziminku ko kana kokarin azkaranka baka kare ba za ka ga ya tsaya a inda shanu suke yana kallon su kuma karanta me yake kallo a wurin eh sai dauki fiye da awa ɗaya yana tsaye a wajen ya kalli wannan ya kalli wannan to a lokacin da yake kallon sannan Allah ya ce na san daɗi kuke ji kuma inda wani abokin ka zai zo wucewa har ma wani alfahari kake yi ai wannan duk garken shanun wane ne saboda haka haka lokacin da ma kuke dawowa da su to haka lokacin da mai shanu da safe zai zo ya kalla da yamma ma idan sun dawo daga wajen kiwo shi ma sai ka same shi kuma yana cikin dabbobin ana kokarin sallan magaruba ko an yi sallan magaruba sai ya zo ya tsaya cikin su yana haske hasken toci ya duba ya kalla kallon nan yana jin daɗi ga dukiya ta je lafiya ta dawo lafiya to shine wal kun fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahun akwai abin ado akwai abin kayatarwa a gare ku a lokacin da dabbobi suke dawowa da yamma da lokacin da suke fita da safe amma Allah sai fara kaddamar da dawowansu da yammaci kafin maganan fitansu da safiya saboda da yammacin sun fi kayatarwa sun fi burgewa malakun fiha jamalun hina turihuna wa hina tasraun duk wannan Allah ya muku haka ne cikin waɗannan dabbobin ni'ima da Allah ya sanya muku kuma wannan duka yana da cikin ni'imatul imdadi dama ni'ima da Allah ya wa dan adam iri biyu ne akwai ni'imatul ijadi ni'imar samarwa da ba ka Allah ya samar da kai akwai kuma ni'imatul imdadi ka zo duniya ko fanti ba ka da shi yau ga ka da riga ga ka da wando ga ka da gare wani ma rigan sai ka lissafa mishi wuya ashirin wani ma sai ka lissafa mishi wuya talatin wani ma bai san adadin su domin shi ba suna nan eh sun mokara sun taru dam sannan kuma bayan haka ga kudi a banki ga kudi a bankare duk irin waɗannan ni'imomi ne da Allah ya yi wato Allah da ya faɗi halittar samai kalkar samawa to larar bilhaf ta'ala amma yushrikun sannan yazo ya faɗi halittar dan adam kalkal insana min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin to sai yazo kuma yake bayani akan ni'matul imdadi ni'mar karawa ni'mar dadawa sai ce wala na'ama khalaqa halakum Allah ya muku dabbobin ni'ma ku yanka ku ci nama yanzu ga ranar cancan yana zuwa wasu mana nana ta da kuri za a ci nama to Allah ya ce duk waɗannan dabbobi ya muku ne don ku more don ku ji ni'ima kuma a cikin dabbobin akwai abubuwa na amfani to daga cikin manafi'u da ake magana a cikin dabbobi masu agriculture sun tabbatar da a lokacin da dabbobi suka zo suka zuba kashi a filin gona aka zo aka yi kaftu aka yi noma yakan zama taki kaji manafi'u ya shi ta khalaqa halakum fiha dibbun wa manafi'u a dabbobin da Allah ya baku wato akwai abinda za ku yi sitira da shi wanda za ku rufe jikin ku lokacin sanyi sannan kuma akwai amfani to daga cikin amfanin shine in sun yi kashi a wuri aka zo aka yi noma sai ya zama taki a wuri shine wa manafi'u wa minha taqulun kuma daga dabbobin nan za ku ci idan kuna bukatan ku ci nama ku kama tinkiya ku yanka ku kama rago ku yanka ku kama akuya ku yanka yawa ce a saniya za kamata ana bukatan yawan nama ta ce to a yanka saniya a ci wa min hata kulun wal kunta ya jamalun ya tabbata gare ku akwai wato ado hina turihuna hina tasrahu wa tamilu asalu na'am na'am insha Allah Allah ya saba mana haka bi shekara ta
وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا ببالغيه إلا بشق إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم
وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم Allah yana gaya mana ni'imatul imdadi ni'iman nan na dadawa ni'iman nan na bayarwa bayan ya samar da mu yana ƙara mana ni'ima kan ni'ima wa in ka uddu ni'imatul la ilaha illa Allah ce inda za ku lissafa ni'imomin da Allah ya muku ba za ku iya kididdigewa ba to sai Allah ya ce wayannan dabbobin ni'ima wato da Allah ya halitta muku nan daga cikin manafi'u da suke muku dama ya ce fiha dibbun wa manafi'u to daga cikin amfanin su ga wani wata hamilu asqalakum suna daukan kayayyakin ku masu nauyi ai ahmalakum kayayyakin ku masu nauyi ila baladin su kai muku garuruwa lam takunu balighihi wanda ku ba ku kasance za ku iya ɗaukan kaya ku kai wannan garin ba, wasili na ilaihi ala ghairil ibili, ba za ku iya ɗaukan kayan ku kai wannan garin ba tare da raƙuma ko a, shanu sun ɗauka muku sun kai muku wannan wajen ba, illa bi shikilan fusi sai wato idan kun sha matuƙar wahala. Tafiya da za ku yi, ku ɗauki kaya ku tafi ku sha wahala, to Allah sai ya hutar da ku. raƙumi sai ta a yi mata labto ta ɗauka ta kai saniya a mata labto ta ɗauka ta kai wani lokaci idan fulani suna ƙaura sai ka ga abin mamaki kayayyakin duk sai su ɗaure ma shanu wani lokacin akwai yaran su ƙanana ma wanda tafiyan zai ba su wahala sai a sake bayan an ɗaura ma saniya kaya sai a sake sa wani yaro a kan kayan to wata hamilu asqalakum ke wayannan dabbobin ni'imar suna ɗaukan nauyin ku ila baladin zuwa ga wani gare lam takunu balighihi illa bi shikil anfu wanda ku ba za ku yi tafiya wannan garin ba sai kun sha wahala bi jihadiha saboda wahala kai inna rabbakum haqiqa ubangijinku la raufun wallahi mai tsananin jin kai ne rahimun kuma mai tsananin wato mai tausasawa ne rahimun mai jin kai bikum da da ku haitu khalaqa halakum ta yanda Allah ya muku wannan halittan wayannan dabbobi su dauki kayayyakin ku su kai wurare ba tare da kun ɗauka niki-niki kun sha wahala ba, wannan su ne dabbobin nima. To, akwai abin da ake kira wato al'an'am dabbobi na nima. To, akwai kuma su dabbobi wanda su Allah ya yi su ne don ku yi ado da su, don kuma su ɗauki muku kaya, su kuma ba dabbobi ne da za a ci ba. To, duka wannan Allah ya yi ne saboda wato kyautatuwar halittar ɗan Adam. Sai Allah ya ce, walƙaila
والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون
والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وكنا جند نعمة الإمداد نعمة وتتكي تدعوا الله يا مكو ينا دعا مكو ينا دعا مكو الله تعالى الخيلة Allah ya halitta muku doki, wal bigala da alfadari, wal hamira ya halitta muku jage, litarka buha, su ba wai don ku ci ba ne, a'a, wayancan al'an'am su za ku ci, kalaka halakun biha dukkan wa manafi'un wa min ha ta akuluna, amma wal khaila wal bigala wal hamira litarka buha. Allah ya halitta muku ne don ku hauta wa zinatan ku yi ado. wato su dauke da alfadari da jake a tsarin addinin musulunci wato Allah bai halitta dan a ci ba Allah bai halitta dan a ci ba Allah ya halitta su ne don a hau a yi ado don wato kuma su ɗauka mana wasu kayayyaki su ma akan yi transportation da su na jin masu social study ko? akwai wani topic da ake karantowa a karantar da kai yadda da can kafin Allah ya kawo ci gaba a samu motoci a samu wayannan babura a samu wasu abubuwa to transportation ana yin su ne imma da kafa imma akan dabbobi wanda har gobe a wani yanki a Nijar wanda su boyin din su da jakuna suke yi in kana so ka yi tafiya sai ka zo ka biya kuɗi ka hau kan jaki sai a kai ka inda za a kai ka a goya ka a tafi da kai su goyin su da jakuna suke yi to Allah ya ce litarkabuha Allah ya ne dan ku hau wa zinatan wato kuma ku yi ado to da Allah ya ce wal khaila wal bigala wal hamira ya ce litarkabuha daga nan ne ake fahimtar cewa doki ba a cin doki ba a cin alfadari ba a cin jaki to shine shi imamu suyudi yace la yunafi khalqaha li ghairi zalika ba wai ya kora cewa Allah ya halitta ta don wani haka ba ne, kal'akali kamar ce filkaili cikin sha'anin doki, a sabitin bi hadisi sai haini, inda ka ji aka samu mishkilan gina. Wasu suna da fahimtar cewa doki za a iya ci, kuma za a iya cin wato jaki, za a iya cin doki, za a iya cin jaki, saboda hadisin da Bukhari da Muslim suka rawaita wa huwa ma ruwiya an asma binta abi bakar siddiq qalat نهرنا على أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم برزا ونهن بالمدينة فأكلناه أسمعوا ‘yar Sayyidina Abu Bakar Siddiq ta faɗa, ta ce a zamanin annabi sallallahu Alaihi wasallama mun soke doki a Madina kuma mun ce, wannan shi ne sai haifar da wani mishkila wasu suke ganin cewa ya halatta a ci doki. Ya halatta a ci doki, saboda hadisin Asma'u ‘yar Sayyidina Abu Bakar. To malamai sun yi maganganu. wasu mazhabobin akwai mazhaban da suke halatta cin dokin saboda wannan hadisi na asma'u yar sayyidina abubakar kuma hadisin bukhari ya kawo muslim ya kawo amma shi imamu malik bai dauki wannan ba yace lalle doki ku lura da kyau alkhaila wal bigala wal hamira yace litta'akuluha ba yace litarkabuha litarkabuha dan ku hau saboda haka imamu malik ya ce cin doki makaruhi ne to jama'a ku ji inda mishkilan yake shi ma fa maliku bai ce haramun ba bai ce haramun ba ya ce makaruhi ne ko irin masu fahimtar addini din nan su sake karantarwar magabata suka ce ai ba ruwansu da maliku an samu wani hadisi an samu wani wato wake a nan shekaru ya kai bakwai ko takwas baya ko shekaru goma sha baya akwai wanda suka yi suka soke doki a kasan nan suka yanka doki suka ci eh suna hujja da wannan hadisi amma sun sha ta kwali a kasan nan eh ɗan kungiya sun ci doki a kasan nan ɗan yi zala ba sun ci doki a kasan nan an yi wannan waƙiya aka sa su a gidan rediyo aka yi talarta suka ko fito kuma suna kokarin su kara abin eh to saboda haka lalle cin doki makaruhi ne a mazhaban malikiya makaruhi ne amma jama'a duk naman nan da yake fadin duniyar nan ka rasa wanda zaka ci sai ka je kai tawili da wani hadisi ka je kana cin doki sai ka je kana cin doki saboda haka muna fatan Allah ya tabbatar da mu a hanyar magabata sai sa jama'a idan mutum ya sake hanyar magabata ya je yana biye-biye yana rabe-rabe to haƙiƙa wata rana sai ya aikata abin da zai ta nadama saboda haka addinin nan magabata sun riga sun taco shi sun taco shi imam malik ya ga wannan hadisin ya ga wannan hadisin amma bai dauki wannan hadisin ba saboda babu hadisi kwaya ɗaya wanda ya nuna shi annabi muhammadu ya ci annabi da kansa a ce ya ci doki annabi muhammadu bai taba cin naman doki ba bai taba cin naman doki ba saboda haka wa khairul hadi hadi Muhammad fiyayyen shiriya shine shiryatarwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka wal khayla wal bigala wal hamira litarkabuha wa zina sai kuma hadisin da aka samu da can ana cin jaki wato an dafa jakin ma a tukwane a yakin khaybara annabi sallallahu alaihi wasallama ya fito ya shelan ya sa a shelanta duk wanda ya san ya dafa jake a cikin tukunyansa to ya tsarar ya zubar daga wannan rana makaruhi ne kar a sake cin wannan abinda za a ci sai dai in jaki ne na daji amma banda na gida na daji jakin daji to lalle an halatta a ce amma banda gida banda na gida wal khayla wal bigala wal hamira litarkabuha wa zina to da Allah ya kawo wayannan abubuwan da za a rika transportation da su suna ɗauka kayayyaki sai Allah ya ce waya khaluqu ma la ta'lamuna Allah yana halitta muku abubuwa wanda ma ba ku sani ba min al-ashiya'il ajibiyya wato wato min al-ashiya'il ajibatu al-garibatu Allah zai ta halitta muku abubuwa na ban mamaki baki wanda ba ku saba ganin su ba ma Allah zai zo ya yi muku su. To, wa ya kaluku ma la ta'alamuna, shi yake nuna cewa za a wayi gari wata rana, wannan tafiye-tafiye da ɗauka kaya da ake yi a jaki, a doki, a alfadari, wato za a wayi gari Allah zai yi wasu abubuwan da za a rika tafiye-tafiyen da su ba wa'yan nan ba. Yasa Allah da ikonsa da zamani ya tura aka yi keke aka yi mashin aka yi mota jirgin sama ya fara tashi a sararin samaniya 1900 1900 jirgin sama ta fara tashi lokacin da aka kera jirgin sama ana so a yi testin nata turawan da suka yi jirgin suka tashi da jirgin sama ta yi wurin minti talatin da wani abu tana tafiya a sararin samaniya saboda me saboda ya tabbata cewa wa ya khaluqu ma la ta'lamuna shi sa maulamu shi malam gambar sufi yake ƙara bayani yake cewa Allah dai ya gaya mana abubuwan da za su rika ɗauka mana kaya da abubuwan da za a rika tafiye-tafiye da su to amma wannan bai kore abin da in zamani ta zo da shi na ci gaba a ce za a ɗauka a yi amfani da shi ba misali sai aka zo aka ce za ka yi tafiya ne jalingo zan je ga kuma kayayyaki na sai ka ce a ai lalle ni sai an nuna min aya a cikin alkur'ani da yace in shiga mota in tafi jalingo ko kuma in hau jirgi in tafi jalingo ko in hau mashin ai Allah ya ce in za a dauki kaya ko za ku yi tafiye tafiye wal khayla wal bigala wal hamira litarkabuha wa zina Allah ya mana dawaki ya mana alfadari ya mana shanu ya mana raquma Allah yace wa tahmilu asqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bi shakil anfus jama'a mutum sai ce shi ba zai amfani da wannan abin da zamani ya zo da shi ba shi zai koma ne asali abin da ƙur'ani ya faɗa anya wannan ya fahimci alƙur'anin to ai ayan da ta tashi karewa ma sai ta ce wa ya khaluqu ma la ta'lamuna Allah yana halitta muku abin da ba ku sani ba to abin da ba mu sani ba shine gashi nan yana ta halittan kuma wannan zamani ma da muke ciki wanda za su zo a bayan mu duka Allah kullu yawmin huwa fi sha'ani Allah yana cikin sha'ani za a samu kuma wasu abubuwan ma na ƙere-ƙere na technology wanda a wannan zamanin shi ma babu shi a wannan zamanin babu shi saboda haka kuke ganin wato wayannan abubuwa na cigaba da yawa kuma musamman jirgin saman nan da ta tashi 1900 a wannan lokacin maulamin shi ibrahim ya zo duniya maulana shi ibrahim ba shekaran da ya zo duniya an haife shi 1900 daga shekaran da ya zo duniya a wannan shekaran jirgin sama ta fara tashi saboda kasancewa babban alkhairi ya sauko a wannan duniya da can sun yi jirgin ba ta tashi ba sai shekaran da aka haifi maulana shi ibrahim to duka wannan yana daga cikin wa ya kaluku ma la ta'lamuna wa ya kaluku ma la ta'lamuna shekaran da aka yi gidan rediyo a wannan ƙasa namu Najeriya wato an samu cakwali da da turawa suka kirkiro gidan rediyo da garmaho ne a ta a yi ta labaru ana ji aka zo aka kera waɗannan gidajen na rediyo to akwai malaman da suka ba da fatawa cewa gidan rediyo gunki ne a ƙasar nan an yi wannan rigimar ku tambayi da tije za ku cewa gidan rediyo gunki ne ya za a haɗa ƙarafa yana magana ku dai kawai na tara so suke su kama na wani abu na bautan gunki wanda malamai aka yi ta maganganu aka yi ta maganganu kuma wasu malamai ne masu ilimi suka ba da wannan ba wanda ya zo ƙasan nan ya warware wannan fatawa sai maulana shi ibrahim zuwan shi ibrahim kaulaha aka yi mishi fatawa cewa akar makallawa me za ka gaya mana ga wani wuri ne haka da aka haɗa wasu ƙarafuna aka yarin wasu wayoyi aka haɗa wasu na'urori sai ya zama idan ana magana daga kaduna duk faɗin najeriya za a riƙa ji wannan wasu malamai sun ce gunki ne kyauta ba gunki bane ai da Allah yace wal khayla wal bidara wal hamira litarkabu hal wal zina yace wa yaqluqu ma la ta'lamuna Allah yana halitta abinda baku sani ba to yace wannan yana da cikin wa yaqluqu ma la ta'lamuna wannan shine fata wanda shehu yazo ya bada shi akan wa yaqluqu ma la ta'lamuna ko yaqluqu ma la ta'lamuna technology fa ya rika fita kenan ya rika bayyana kenan ya rika bayyana kenan abubuwa da yawa yanzu ka duba abubuwa na kwamfuta din nan akwai abubuwan mamaki a ciki akwai abubuwan mamaki ka duba intanet din nan ka duba yanan gizon nan da mutane suke shiga yanzu yanzu in ana bukata kai hatta na'ura suna da shi wanda kana daga wani wuri idan kana waya daga wani wuri a halin da duk kake ciki wanda yake waya daga can da kai yana ganin ka da can idan an ce za a waye gari mutum daga nan zai irka magana da mutumin da yake ingila ko yake america kan fiton nan na yi waya da wani ɗan uwa da yake china muka yi wayan muka sake muka yi wayan muna ta magana yana china ina nan najeriya a ibbi a wani lungu eh wani local level ina nan amma muna magana da shi duka wannan wa yakhluqu ma la ta'lamuna to jama'a idan kun lura da wa yakhluqu ma la ta'lamuna zaka gane cewa technology zai ta bayyana zai ta bayyana zai ta bayyana har a tashi alkiyama saboda haka nan gaba ma za ka ga za a yi wasu abubuwa wanda yanzu in an ce maka abin zai faru sai ka yi mamaki saboda haka wa ya kalli kuma la ta'lamun Allah yana halitta muku abubuwan mamaki abubuwan da ba ku sani ba lokacin da Allah ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi inna alaina jam'ahu wa qur'anahu fa idza qara'nahu fattabi qur'anahu thumma inna alaina bayanahu yake cewa la tuharrik bihi lisanaka litajala bi inna alaina jam'ahu wa qur'anahu da Allah yace za mu taro maka alqur'anin wuri ɗaya kuma mu karanta maka qur'anin nan daga bakara zuwa nan sura 114 ayoyi dubbai dubban nan Allah yace zai dunkule wa annabi waje ɗaya jama'a ba dunkule qur'anin yanzu waje ɗaya ba sai kaga wani dan memory ne haka wani dan memory ne dan kankani amma gaba ɗaya dunkule alqur'ani ya tattaro qur'ani na ciki alƙur'ani nan sittin gaba ɗaya sai ka samu yana ciki jam'ahu ina rena jam'ahu Allah ce za mu tara maka alƙur'ani wuri ɗaya to gashi nan an zo an taro a kwamfuta an taro a memory sannan Allah ce wa ƙur'anahu za mu rika karanta maka alƙur'ani za mu rika mene karanta maka alƙur'anin in ka danna kuma suke nan sai ka ji abin yana karatu ba kai sai ka karanta ba kana dannawa sai ka karanto maka tun daga bakara hannati kana bi to duk waɗannan technology dama Allah ya riga ya bayanin su wa ya khaliqu ma la ta'lamuna Allah yana halitta muku irin abubuwan da ba ku sani ba Allah yana halitta muku sannan a alqur'ani aka karanta cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah ya turo mishi mala'ika jibrilu mala'ika jibrilu nan da ya zo mishi sai ya zo mishi da buraka ya ɗauke shi wato daga Qudus daga Makka min al-Masjid al-Harami ila al-Masjid al-Aqsa alladhi barakana hawlahu shi wannan wato wannan buraka sai aka siffata mana irin tafiyarsa cewa yana sa kafan shi ne a ƙarshen inda idon sai je anan yake sa kafa saboda haka kankanin lokaci nan da nan annabi sai ya tafi Qudus to kaga wannan tafiya da aka yi da manzon Allah a buraka shehu ya ce yana karantar da cewa za a wayi gari wata rana za a yi abin da za a yi tafiya da shi cikin gaggawa kamar mota yana karantar da za a zo a yi mota ba tafiyan kafa ba Allah bai ce a zo a tafi manzan manzan Allah a kafa ba sai ya hau wani abu wannan abin kuma ya tafiya da shi wannan ya karantar da kai za a zo a yi mota sannan a alkur'ani muka karanta cewa annabi Sulaimanu alaihi salam yana hawa kan iska ya yi tafiya. Ai, duk Ƙur'ani ya ba mu wannan ko? Cewa yana tafiya gudu ha shaharun warawa ha shaharun. Ya yi tafiya wato a kan iska da jari tana tafiya da shi, duk inda yake bukatan ya tafi iska za ta tafi da shi. Kaga wannan yana karantar da cewa za a wayi gari za a yi jirgin sama. Saboda haka an yi jirgin sama ba abin mamaki ba ne, annabin Allah annabi Suleimanu ya yi tafiya a sararin samaniya. Sannan shi kanshi Maulana Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama lokacin da yayi Isra'il da za a yi mi'rajin da shi ba da taguwan ba da wannan burakan akai ba Jibril ya dauke shi sun yi tafiya a sararin samaniya suka keta zamman suka tafi sama ta ɗaya sama ta biyu sama ta uku sama ta hudu wannan yana karantar da kai wato lalle za a wayi gari wata rana za a samu wanda za su rika kutsawa cikin sararin samaniya su tafi duniyan wata su je su yi wasu abubuwa wanda an ce yanzu suna cewa ma nan gaba kaɗan za su fara tserowa mutane da fegi don yanzu haka ci gaban da suka samu in kana bukata ka tafi wato duniyan wata in kana so ka shiga sararin samaniya nan duniyan wata to su turawan masu kumba a bolo in ka je ka biya su kuɗi sai su ɗauke ka su kai ka to sun ce nan gaba za su rika yanka ma fili a wannan wajen in banda dan adam da niman kakale wai sai na ma za a fara ginin wasu majina za a diba su je wurin su yi gini in ka yanka jele a wajen sai na za ka zauna saboda haka wannan isra'i wato mi'irajin manzon Allah ya nuna cewa kar ka yi mamaki in an wayi gari an samu wanda suke shiga su tafi duniyan wata su kutsa cikin sama kar ka yi mamaki dama Allah ya ce ya mashar aljin wal insi in istadatum an tanfuzu min aqdari samawati wal ardi fanfuzu sai ce la tanfuzu illa la tanfuzu illa bi cewa ya ku taron mutane da aljanu in akwai mai iko a cikinku in akwai wanda ya isa a cikinku zai iya kutsawa cikin sama ko ya kutsa cikin ƙasa to ya kutsa mu gani Allah ta ce ba wanda ya isa ya kutsa ya zarce ya tafi illa bi sultanin sai dai inda sultani sai da hujja illa bi sultanin to daga nan ne aka gane cewa illa bi sultanin wato yana nuna cewa illa bi ilmin kenan in akwai ilimi Allah ya baka ilimi to ya baka sultani sai ka kutsa sararin samaniya ya baka sultani sai ka kutsa tsakiyar ƙasa ya baka sultani sai ka gama a cikin ruwa wasu suke tafiya yadda jirage da ake kuke da suke tafiya kan ruwa yanzu an ci gaba turawa suna da wani technology da suka samu wanda a manya-manyan tekuna na duniya sai a yi ba jirgi labto sai ta nitse a cikin ruwa idan ta nitse sai ta yi tafiya daga nan sai ta tafi har zuwa Legas. kuma duk inda take tafiya tana gane yanzu ina wuri kaza da alamomi saboda za mu zo mu karanta gaba wa alamatun wa min najmihum yahtadun suna gane hanyoyin da suke tafiya da wasu alamomi da komai da komai inda suke so su billa su billa kuma sun shirya irin wayannan jiragen ruwan ne saboda yaki idan suna bukata kamar su zo gare irin wannan to shikenan sai su nitse tun daga kaman yola ko kuma tun daga wani wuri can lokaja sai su nitse ba za ku taɓa ganin sararin sararin kan ruwa suna tafiya ba sai sun zo daidai inda suke so su billa sai su billa muku a wajen kawai suke nan sai su muku ambush to duk irin wayannan wato ƙere-ƙere ne halitta-halitta ne wanda Allah ya yi su wanda yake cewa wa ya kaluku ma la ta'lamuna Allah yana halitta muku wani zai iya cewa to ai ba Allah shi ya jirgin sama ba to aka ce waye wanda ya jirgin sama waye ba wanda ya jirgin saman ilimin waye ba shi ikon waye ce sarrafa ninsa sai zama bature ne yayi amma kamar Allah ne yayi wa yakhluqu ma la ta'lamuna duk abin da wani yayi Allah shi yayi wannan saboda shine mahalicin wanda yayi abin shine kuma mahalicin aikin wannan aikin wanda yayi wannan saboda haka abubuwan mamakin Allah al'umman annabi Muhammadu da yawa. Ko za ku je a ƙur'ani cewa an yi wani annabi daga cikin annabawa, annabi Ibrahimu, lokacin da suka yi abin da suka yi da namaruzu, ya sa a kama shi, galu a harruƙo huwansuru ali hatiku, ya ce ku kama shi, ku ƙona shi, mu taimaka wa waɗannan allolinmu mu nuna kishinsu, wato gumakansu, saboda ya zo ya tattare musu gumaka. suka zo suka kama annabi Ibrahim aka jefa shi a wannan wutan ai kun ga yana fadawa a cikin wutan sai Allah ya ce kullu ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim Allah ya ce ya wuta ki zamto sanyi ki zamto aminci ga annabi Ibrahim wa aradu bihi kaidan faj'alnahumul akhsarina suka nufi kaidi ga shi annabi Ibrahim Allah ya sanya kaidinsa cikin tabewa lokacin da suka jefa shi a cikin wutan suna jefa shi a cikin wutan Allah ta ce wuta ta zamto sanyi ta zamto mishi aminci annabi ibrahim wuta na ci bal bal bal bal amma yana zaune kyam abin shi a cikin wutan to wannan shi ma yana karantar da za a wayi gare dan adam al'umman annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam da su zo su ma su hura wutan su shiga cikin wutan kuma su zauna kuma wutan ya zama musu sanyi ya zama musu aminci wannan shine AC ka shiga mota kunna AC asalin abin wuta ne asalin abin wuta ne ko kuma ka shiga ɗaki ka kunna AC asalin abin wuta ne daga kayin jidam ga ma wannan na mambila an yi ko na ina ne shi ma nan an yi shi duk asalin abin daga wuta ne amma yanzu sai ka ji sanyi ya lullube ka ka kunna AC duka wannan albarka ce ta sayyidina Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam saboda haka yana daga cikin wa ya khaluqu ma la ta'lamun Allah yana halitta muku irin abin da baku sani ba Allah ba so ta kalmar ta eh Allah akram billah barka da zuwa barka da zuwa bismillah bismillah akram billah barka da zuwa barka da zuwa barka da zuwa barka da zuwa alhamdulillah majalisin namu yayi albarka muna tare da bakonmu wanda ya zo Allah biya dukkan bukatunmu alfarman sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jama'a bakonmu ne wanda ya halarto mutiya wajen tafsirin alkur'ani yau ma ya zo ya sake albarkatanmu yana tafiya da wasu fa'idodi wanda daga ƙarshe insha Allah za mu ambata jama'a Allah ya ba mu albarkan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to jama'a kuna ji wal khayla wal bigala wal hamira Allah ce litarkabuha wa zina Allah ya halitta muku doki ya halitta muku alfadare ya halitta muku jaki litarkabuha dan ku hau wa zinatan ku yi ado yasa kake samun sarakunan mu na gargajiya idan ba sarake ya gama caba adansa ranar sallah za ce yau sarkin Kano zai hawa ko sarkin mu na nan ma sai kaga ya gama caba adansa sai ya hau doki idan ya hau dokin nan ayi kwalliya ita ma dokin ayi mata kwalliya saboda haka waɗannan abubuwan Allah yana yin su ne don a hau su ayi ado da su amma bayan su ma Allah ya ce wa ya khaluqu ma la ta'lamuna Allah yana halitta muku abin da baku sani ba wa alallahi fasbir sabil وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر فلو شاء لهداكم أجمعين
وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين وعلى الله قصد السبيل wato tafarki wanda yake madaidaiciya ya tabbata ga Allah ai bayanu tariqil mustaqim wato bayanin hanya wacce take madaidaiciya ya tabbata ga Allah Allah ya ce hanyoyin guda biyu ne, wamin ha, sannan akwai wata hanya kuma ja'ir wacce take karkatacciyar hanya, ha'idun anil istiqamati hanya wacce take karkatacce daga barin daidaitan tafarkin siraɗin mustaqima. Saboda haka al'umman annabi Muhammadu, Allah yana ba mu saƙo a cikin wannan aya, hanyoyi guda biyu ne, akwai ƙastus sabil. akwai tafarki wacce take madaidaiciya akwai hanya wacce take madaidaiciya akwai kuma hanya wacce take karkatacciyan hanya to hanya wacce take madaidaiciya al'umma manzon Allah babu kamar hanyar istighfari hanyar salati ga annabi Muhammadu hanyar la ilaha illallah wannan hanya ita ce tafarki madaidaiciya hanyar son annabi Muhammadu hanyar son sharifai jikokin annabi Muhammadu, hanyar son bayan Allah waliyai na gargare, wannan ita ce ƙasdus zabe, wannan ita ce tafarki wacce take madaidaiciya, da wannan ne muke kira ga al'umma, duk wanda kana karanta ɗariƙar Tijjaniya, kina istighfari, kina salati ga annabi, kina la'ilalallahu, ya ce ki watsar ki bari ba kyau shirka ne bid'a ne, to ya tayar da ke daga ƙasdus sabil yana ƙoƙarin ya kai ki hanya wanda yake jayir don Allah ya ce hanyoyin biyu ne akwai hanya wacce take madaidaiciya wanda tiryan-tiryan har fadan annabi Muhammad akwai kuma hanyar da ka ɗauka hanyar shaidan ne hanya ce wacce take karkatacciya dama wannan ƙasar sabil mun karanta a baya shaidan ya faɗa a cikin suratul arafi da Allah ya tsine mishi albarka ya la'ance shi wa ina alaikan la'anata ila yawmiddin Allah ya la'ance ka har ranar tashin alkiyama saboda haka yace to ni kuwa ya ubangiji tunda ka la'ance ni to ina roƙon alfarmanka ka bar ni har ranar tashin alkiyama har ranar da za a tashi mutane Allah ce fa innaka minal munzarina ila yawmi waqtil ma'lum mun saurara maka zuwa busan farko mun saurara maka zuwa busan farko ya ce to ni kuwa tun da an saurara min ba za a kashe ni har hoton farko to zan zo siradal mustaqiman nan la aqudanna lahum siradikal mustaqim wallahi ni kuwa sai na zo ta farke madaidaiciya na zauna in hana su bi in an ce istighfari in ce bid'a in an ce ai salati ga annabi in ce shirka ne in an ce ai la ilaha illallah in ce haramun ne yace zan zo in rika ra'awa mutane zan zo musu ta gaba zan zo musu ta baya zan zo musu ta dama zan zo musu ta hagu har dai sai na batar da su wala ta ji da aksaruhum shakirin ba za ka samu yawancin su masu gode wa Allah ba saboda haka wa alallahi qasdus sabil wa min hajayim hanya wacce take mai daidaiciya ta tabbata ga Allah kuma daga cikin hanyoyin akwai hanya wacce take karkatacciya shine abin da zamani ya zo da shi kaji wasu suna cewa wai maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a zo fa a zauna a karanta tarihin annabin da aka yi duniya da lahira domin sa sai ka ji wani shaƙi yana cewa wai bid'a ne haramun har ma wani malami a karatu da yayi yake cewa abin akwai ciwa-ciwa kuma abin akwai damfara jama'a ku ne ƴan mu ne ƴan maulidi wai wurin maulidin da ake zuwa akwai wani ciwa-ciwan da ake yi akwai wani damfaran da ake a wajen maulidin manzon Allah in ce kan an zo ne da farko a ce liman bude da addu'a idan liman ya bude da addu'a a ce bismillah arhamma zo ka karanta mana alqur'ani alaran ma zo ya karanta alkurani a ce ala gafata malam zo ka ba mu tarihin annabi muhammadu idan malam ya zo ya karba ya gaya mana irin haƙurin annabi ya gaya mana irin gaskiyan annabi ya gaya mana irin amanan annabi ya gaya mana irin yadda ya zamantakewa da ƴaƴansa ya gaya mana yadda ya zamantakewa da matarsa a gaya mana yadda ya zamantakewa da sahabbansa a gaya mana yadda ya zamantakewa da waɗanda ma ba musulmai ba a karanto mana tarihin manzon Allah Allah na cewa وكلا نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك يا محمد رسول الله muna karanto maka tarihin ƴan uwanka annabawa dan ka samu nutsuwa hankalinka ya kwanta Maulana Sheikh Ibrahim yace wa nahnu bi qasdi anba'i nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama yusabbitu Allahu qulubana ala al-iman mu kuwa da karanta mana tarihin manzon Allah ne Allah yake tabbatar da zuciyar mu a cikin imani yau idan kana matsayinka na masoyin manzon Allah da zaran an fara karanto maka wasu abubuwa na daraja na girma na martabar da Allah ya wa annabi wallahi ko kana cikin wani bakin ciki sai ka nemi bakin cikin karata ko kana cikin wani damuwa sai ka nemi damuwan karata ko kana cikin wani fargaba sai ka nemi fargaban karata a wannan wajen dai kan zaka neme shi karata sai dai in ka tashi saboda me saboda ana karanto maka wanda yake rahmatan lil alamin kuma Allah yace haƙiƙa rayuwa wato abin koyi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana a cikin ta'adodin manzon Allah akwai abin ku dauka ku koykoya in ba a wajen maulidi ba ina za a karanto wannan amma ka ji wani yace wai ai ciwa ciwa ne a wajen da tamfara saboda haka shi su ba sa yi to amma alhamdulillah ulamu shi malam ga masubi dai ya bada sabo yace shi malamin da ya faɗi wannan maganan yana ba shi goran gayyata ya zo su zauna akan abin da ya shafi maulidin manzon Allah su tattauna kai ba ma maulidi ba duk abin da ya shafi harkan ɗariƙa su zo su zauna su tattauna ji an sa yan agaji ban sani ba ko sun samu isar da sako saboda sha'anin addini babu wasa babu wargi ba za ka kawo wani abu ka kirkiro wai don ka burge jama'anka ba don ka yi musu abin da za su yi maka kabbara ka ji daɗi a halin kuwa ƙarya ne ga Allah ƙarya ne ga annabi Muhammad saboda haka mu abin da muke kai ba ma shakka akan abin da muke kai karantarwar manzan Allah ne, sallallahu Alaihi wasallam. Saboda haka, lalle, ƙur'ani ma ya yarda, nassin ƙur'ani ce, Kula hatu burhanakum in kuntum sadiqina. Ya Rasulullahi ka faɗa sun musa, ka sake faɗa sun musa, suna ta ƙaryatawa, to Allah ya ce, ka gaya musu ya Rasulullahi ku kawo hujjojinku. Ku kawo hujjojinku, in kun kasance kuna da gaskiya, to a irin wannan babi ne na wannan sako na ayan Qur'ani Allah yake to malamin in ya yadda lalle a zo a zauna kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin cewa wurin maulidin manzon Allah cewa cewa ake yi da damfara to kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin kawo hujja ku kawo hujjojin ku in kuna da gaskiya in kuwa ba gaskiya bane to kuma kaga mutum ya zama bai da hujja to kaga ya fada cikin son zuciya yasa malamai masu tafsirin alkurani duk mutumin da ya zo ya zauna a matsayinsa na malami yana tafsirin alkurani to yana wakilcin annabi muhammadu duk abin da yake faɗa kamar yana cewa allah ne ya faɗa annabi ne ya faɗa to da zaran kawa allah ƙarya kawa annabi muhammadu ƙarya ba za ka yi aune ba sai dai ka tsinci kanka abin birnin ramin jahannama saboda haka muke fatan allah ya kare mu albarkan annabi muhammadu abin da ya ɗauko mana wannan karatu wa alallahi qasdu sabil wa min hajayir tafarki madaidaiciya ya tabbata ga Allah kuma Allah yana da wata hanya kuma wacce take karkatacciyar hanya wacce yake ba hanya miƙaƙƙe siradul mustaqima ba saboda haka mutum sai lura ya gani shi a wanne yake kana qasdus sabil ne ko kana jayin idan an raba ki da istighfari an raba ki da salatin annabi an raba ki da la ilaha dan shine dariqa idan an raba ka da wannan aka ce ka bar abin kafirci ne shirka ne bid'a ne amma kuma ka dawo cewa kai annabi Muhammadu dai kuke da shi ka ci gaba da bada fatawan cewa annabi ba a tawassuli da shi ka ci gaba da fatawan cewa annabi bai san gaibu ba ka ci gaba da fatawan cewa shehu tijjani mushrike ne shehu abdulkadir an ce wala ya gusa wa ya uka wa nasara a ce kamar tijjani da abdulkadiri wannan in shine wato hanya to lalle mutum idan ya dauki wannan hanya shi ma ya san ya dauki jayir walillahi qaddu sabil wa min hajayir to sai Allah ya ce duka ba al'amarin a hannun Allah yake wanda ka ganshi akan siradal mustaqima haka Allah ya ga dama da shi wanda kuma kaga ya dauki hanya makarkatacciya haka Allah ya ga dama da shi sai ce walau sha'a da Allah ya so hidaya ta kun ya shiryar da ku lahadakum wallahi da ya shiryar da ku ila qasdis sabil zuwa wannan tsakin hanya tsakiyar hanya siratal mustaqima ajma'ina da Allah ya ga dama gaba ɗaya sai ya shiryar da ku fata ta duna ilaihi sai ku shirya zuwa gare shi duk tiyarin minkum saboda zaɓin da Allah ya muku da Allah ya ga dama gaba ɗaya sai shirye ku shi yasa Allah jikan malami na malam salisu malami na man salisu dan hankar almajirai akwai kalman da ya saba yake faɗi yana cewa la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim la haula kai da kaga ka zama mutumin kirki kana son Allah kana son annabi kana son sharifai jikokin manzon Allah kana girmama manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama kana salati kana yawan zikiri ba dabaran ka ba la haula ba dabaran ka ba wala quwwata shi ma wanda ya karkace ya kangare ba karfin sa bane ba karfin sa bane walau sha Allah hadakum ajma'ina da Allah ya ga dama duk tun daga farkon duniya har karshe bara samu mai saba ma Allah ba ko daya bara samu mai musun annabi Muhammad ba ko daya walau sha Allah da kuma ajmai saboda haka wala quwwata yace illa billahi da wanda ya shiryu da wanda ya karkace duka abin a wajen Allah yake al aliyyi al azimi wanda yake madaukaki mai girma saboda haka Allah ya bamu albarkan annabi Muhammadu Allah ya sanya mu daga cikin bayinsa shiryayyu saboda muna da wasu program kamar yadda muka faɗa wanda za mu je mu gabatar muke so za mu dakata a nan muna fatan duk abin da aka ji mun faɗa daidai shehunan maka suka karantar Allah ya saka musu da alkhairi maka bai da na faɗa tun a farko in Allah kai mu gobe muna gayyatar al'umman annabi Muhammadu a zo wannan makaranta namu za mu ɗaura wannan tafsiri namu kuma sai in Allah kai mu wani shekara kuma za mu gayyato malamanmu za su zo su yi mana addu'o'i a zo domin karɓar waɗannan addu'o'in kuma kamar yadda na faɗa akwai bakonmu wanda ya zo gidan liman ya sauka a gidan limaminmu yana tafi da wasu fa'idodi wanda jiya ya zo don ya amfatan ya zo ne ya yi kwana ɗaya ya wuce shi liman shi ne ya roƙe shi ce da ƙara mana kwanaki saboda fa'idan da yake ɗauke da su lalle ‘yan uwa a samu a amfana yana ɗauke da wasu magunguna wanda yake kun san wannan zamani irin hali da ake ciki kaga olita yana yawaita dawon mutane basir na damun mutane wasu ma matsala na ido don jiya filin wajen karatu ana magana matsalar idon nan nan da nan nasa aka karba min kwallon nan guda biyu saboda matsala irin wannan wani lokaci sai kaga an wayi gari sai kaga an samu matsala a idon ɗaya daga cikin mutane saboda haka muna fatan Allah ya samu dace eh za mu mika mishi abin magana ya kai da yan uwa kuma ya sanya mana albarka ya faɗa yi da yake da kira shakar wa kallon Gracias.